إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angol karkada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 23 ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara 447 wanda ya dace da sha biyar ga watan goma 2025 yau insha Allah za mu yi darasi na 58 cikin littafin riyadu sadihin insha Allah muna cikin babi dai na alamar Allah yana son bawa kuma da neman soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala a ganowa ne ma'ana iya san Allah kuma da neman haka ke insha Allah bayani da ya gabata na ayoyi na alkur'ani masu tabbatar da cewa in har da gaske mutum iya san Allah soyayya ta gaske to biyayya zai yi ga annabin da Allah ya yi ko kana biyayya ga annabi ne tabbacin sanka ga Allah kuma shi Allah zai soka shi ma kuma ya gafarta ma kurakuranka kuma da cewa fadar Allah subhanahu wata'ala ya ku masu imani duk wanda ya ja da baya in ma ka bar addinin Allah baka mishi ba Allah zai kada wasu wanda za su yi abin da kai baka yi ba wanda kuma masu soyayya ga Allah wanda suna mana soyayya ga masu imani suna ta da karan hanci ga waɗanda suke marasa imani kina alama ta imani san Allah mutum ya so bayan Allah na kware kwarin a takaici da maganar cewa duk wanda yake adawa da bawa na Allah to iya adawa ne da Allah kai tsaye kamar kama Allah hoto na hoto ne kuma mun ji ruwaya wadda duka buhari ya roto Allah subhanahu wata'ala ba abin da yake so ga bawa kamar bawa ya yi abin da Allah farata mishi kuma Allah ba mu labari cewa bawa iya kusanta ta da nafiloli yin nafiloli da yake zai sa in so shi in na so shi zan zama to jin shi da ganin shi da hannun shi da kahowar shi ma'ana mai bayani Allah zai kare mai jin abin da baya so da ganin abin da baya so ya kare maka aikata abin da baya so da hannu ko da kahowa wannan shi da magana kaza da ruwar ta gabata kuma da alƙawalin Allah in har ka roƙi Allah Allah zai baka in ka nemi kariya zai kare ka wannan kenan sai za mu tashi insha Allah hadisin farko na yau ya ce wa anhu dai ma'ana abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala idza ahabba Allah ta'ala al'abda nada jibril inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fahabibu fayuhibbuhu jibril fayunadi fi ahli as-sama' inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu فيحبه أهل السماء ثم يدعو له القبول في العرض متفق عليه abin da yake wannan ruwaya ta abu huraira ruwayar da bukhari ya roto muslim ya roto annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada labari cewa idza ahabba Allah ta'ala al-abda nada jibril idan Allah ya so bawa yana kiran jibril malaka jibril ka kuma ce bayani ya gabata kenan yin kusantar Allah da abin da Allah ke so shi ke sa Allah so ka magana kenan to kenan baban wanda wanda muka yi kullum bawa ya kokarin neman soyar Allah Allah so ka ka yi abin da Allah zai sa Allah so ka shi zai gaya mana wata fadala ta idan har bawa ya bi hanyoyi ko aikin da ya sami soyar Allah ga sakamako da zai samu shi ne cewa idan Allah ya so bawa Allah yana kiran jibril na da jibril zai gaya mai inna Allah ta'ala ya hibbu fulanan fahibubu zai gaya mai jibril Allah iya san bawon shi ne. ka so shi fa yi hibbu jibril dole kai tsaye jibril zai so wannan bawa da umarnin Allah subhanahu wata'ala a lokacin nan fayunadi fi ahadi sama jibril bayan so nan bawa jibril zai kira zai kira mala'ikun sama zai kira a sama zai shela ya gaya wa mala'iku gaba daya sako daga Allah subhanahu wata'ala inna Allah yuhibbu fulanan fahibu zai sanar da su cewa Allah iya san bawon shi wani kuso shi yan wannan duk yawan duniya ma ne mai yawan duniya ma ana magana yawan mala'iku mai mai yawan duniya ma na ta kai na abin gwada ma duk inda kake mala'iku za san ka a duk inda kake duk inda matsayinka mala'iku daga an ce wani sun san ka Allah ya san shi bawon shi wani kuma za ka ba suna wani Allah ya so shi kuma ku so shi fahimbuhu ahlus sama kai tsaye mala'iku ko mace 'yan sama za su so wannan bawa na Allah sun mayu daunar ƙabul fil'arat kuma Allah sai ya ba wannan bawa karɓuwa a cikin ƙasa a ma'awa a mutanen ƙware kullum mutumin banza bai sana kirki dama ana magana ya sami karɓuwa a wajen mutanen ƙware magana kenan wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo ta yace wa fi riwayatil muslim qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a jibril a wannan wannan ruwaya da bukhari ka muslim ya kawo to akwai ta ruwaya kan wannan mas'ala cikin sai muslim a can abin lafazin da yazo inna Allah ta'ala idza ahabba abdan in Allah mai girma da buwaya in ya so bawa da'a jibrila iya kira mala'ika jibril faqala zai ce mishi inni uhibbu fulanan fa ahibbuhu zai ce jibril ina san wani zai ga ina san wani fa ahibbuhu kaso shi kai ma kenan kai tsaye fa yuhibbuhu jibril jibril zai so wannan bawa sun mayunadi fi sama sai jibril ya yi shela mana zai kira sanarwa a sama faiƙulu zai gaya musu inna allah ya hibbu fulanan fa'ahibbu allah ya so bawan shi wani ko iya san bawan shi wani kuma fa'ahibbu ku so shi fa'ahibbu ahalu sama sai kai tsaye an sama gaba ɗaya za su so wannan bawa thumma yudawlu qabul fil ard sai a ba wannan bawa a bashi karbuwa a saman kasa asalin ma'anar da wajen mutanen kware kenan za su so shi wa iza abgada abdan da'a jibril haka idan shegantaka ka ta kai shegantaka tsagaranci ga tsagaranci Allah ya tsane ka shi ne wa'iza abaga da abdan idan Allah ya tsani bawa wai hushi da bawa shi ma da a jibril Allah zai kira mala'aka jibril fa ya ƙulu zai ce ma jibril in ni obi gudu falanan fa abi gudu ina kin wani jibril kai ma ka kin shi fa yabghiduhu jibril sai malaka jibril kai tsaye zai kika ya tsane ka thumma yunadi fi ahli sama shi ma jibril zai kira zai kira an sama sai malaiku kenan zai gaya musu inna allahi bigidu falanan fa abigidu allah iya kin wani ya kyamaci wani ko ya tsani wani ko ma ku tsane shi sun matu dalahu albagada fi al'adu kuma allah sai mai kyama ta mutanen kwari a saman kasa ba mai san shi nan mai wani ruwaya kenan wata fadala ce ta musamman wanda ya kamata bawa ne musamman wannan matsayi a wajen allah allah haye soka kenan duk wanda ya zamanto akan hanyar Allah abinda Allah yake so in haka na yi tabbas Allah iya san bawa na kwarai kuma nan soyayya ba ta boyuwa Allah zai sanar da mala'iku gaba daya kuma ba su umarni kuma su soka wannan shine cewa kuma an san san mala'iku yin addu'a ne gare ka na rahama ta Allah da jinkan Allah gare ka da neman gawata makurakuranka shi san mala'iku za su maka kenan yin addu'a gare ka ta Allah ya gafarta maka ya saka cin ramashi ‘yan wannan maganar ga mai imani yau za ka ji ana wa mutum godiya ai shugaban ƙasa ya ba shi wata gala ta godiya ko ta yabo ana gwadawa shugaban ƙasa ne mai kashi da wutsari shi ma ta kan sheki shi ma ta kan sheki amma zai baka ana ma barka barka barka kai wani barka ka wallahi eh an bashi mai dai na girmamawa to ina ga maganar Allah ce ya saka kuma yace da ga kowa mala'iku na so wani eh mala'iku su soka gaba daya sama da ƙasa gaba daya kiran shine abin da ya kamata bawa ya nema kuma yawan kullum maganar Allah ba hazara bace ba lalime cikin duhu a ba lalime cikin duhu wani ba kashi a ce aljanna ta mai raboti wanda magana ce ta mutane ta mai raboti kenan dai suka mai samu ba haka bane ba ai ta masu aiki ce ta mutanen kwarin shi aljanna ba ta ba ta a ta kenan mai raboti kuma suna kata mai raboti kenan kowa abin da gina gudun ta mai raboti aljanna wani iya karya mutane gwiwa ta ce kenan kurin dai abin na mai rabo ne a Allah ba lalime bane ba in dai ka zai baka in dai ka zai baka kuma Allah ba mai dan adam kai je kai aiki aje aje bata ka wajen Allah amma bata ka wajen Allah cewa wannan wagabin da inda ake duniya dai yanzu za a duniya misali abinda ake na shugabanni ko masu kudi ko yan siyasa wani shugaba an san mutane shi da kusa kusa ya samu wani kewaya ya gama shi da shugaban ya mai wata ƙarya ya ƙarya ce ma dai gama shi da shi ta ga duk alaƙar da shi kai tsaye ya tsane shi amma mukami ne sai a mishi gaba daya wani kuma ƙarya ce wani ne je mai sharri ba ta gama da shi ana sa maka dewa to shi Allah ba a ba a ma makalama ba ma Allah makalama ja maka makalama wajen Allah ita Allah gawa bin wani ke gama kan Allah ba gama kan Allah kudin kai kun baka tabiya kun eh kasuwanci Allah ya ce tare da lanta bura kasuwanci wanda bai ta zurgu bai bai tsawa ba tsawa ba asara kun tabbas kina wannan babi ne imam nawayi na magana bawa yayi kokarin neman samun soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala kuma zaka samu soyayyar Allah ta bin abinda Allah yake so wani abu ne ko ba ga matsaya wani ba ka san dai ga wani tanadi da Allah ya ma bayi na kware bayan zuwa ga maka ba ta san amma haka abu yake tabbas Allah sa mu cikin masu bayan kware sai kuma ya kawo ruwaya yace wa ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rijalan ko rajulan بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه متفق عليه wannan ruwaya ta Aisha radiyallahu anha tana ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba asa rajulan ala sariya ya aiki ya sa wani cikin shugaba tawaga sariya asalin a cikin jama'a masu yawa ko a gida ko an ta yaƙi a ware wasu 'yan tawaga kan wani karamin kai wata wata da irin wata muhimma ta musamman aiki na musamman ko jama'a za ka yi musu da yawa ya ware misali mutum 100 ko 200 da 'yan jama'a ya ware su kai stacy wata muhimma shine kamar karamin yaƙi ta sariya karamin yaƙi ba babba ba aka ta aljesh kenan babba kamar cikin masu tarihi suka ce gazawa ko wani kenan yaƙi da annabi ya je babba yaƙi da aka ta sariya karaman huta almuhimmu dai nan an aika wasu 'yan jama'a to ya aka sa wani mutum a cikin shugaba domin din da aka tayya mutum biyu mutum uku a tsarin musulunci tsayin shugaba in za ku taɓa ku biyu ne a samu a tsarin musulunci iya bukatar shugaba ko a bulagoro haka a samu shugaban tahiya ga amiri tsarin musulunci kenan ba ta kara zabi kurin kowa abin da garama ana son a samu shugaba ko da wata bulagoro mota ku ku ne da jama'a ce ko ku zuwa hudu ko nawa ne a ce to wani kai ne shugaban tahiya muka ta ko da tsakaninku ba wani ba a wani to zan ta zami ya kamata a sa kai ne shugaba in me za a yi cikin jama'a an sa samu jagora wani kai shugaban zama ko zama za ka wani ya kamata wani kai shugaban zama an tsarin musulunci ke ya ba ta jagoranci ba ta yakara zama kwanan kamar dabbobi an sa tsari jagoranci duk abin da haka annabi ce ko bala gurbin annabi kan mutum uku tuta daga ruwa ce mutum uku ba shugaba a ciki ko zama za a yi haka zaki to kenan sai wannan shagora ga wani abu da yake haida ma abokan tahiyyar ma ba su kairar su ne da fakan ya karo da ashabi fi salatin fa yaqtum bi qulul ahad a sallar duk sallar da zai in ya karanta wata sura sai ya rihi da qulul ahad in ya fatiha sura karshe sai ya rihi da qulul ahad wani abun da kotarwa sun sun ce me yasa har ma suka ce suka yi barazana ko ka bari ko ka tsaya da kullun lafiyan kadai ko ka wata da ba amma ka ga wani abin naka yawa ko ka bari ka gane kullun lafiyan kadai amma sura biyu kullun ka kata yace in kun so sallah yana limanci ko yana sa wannan yana yi wani ce shi ba zai bari ba haka akai ba zai bari ba almuhimmu dai wannan abin da yake yana bawan Allah iya karanta iya karatun sallah fatiha da surar shi sai ya kullun lafiyan ko taraka falamma raja'u da suka dawo gida zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ba annabi labari ga abin da wani abin da ya dame ba suka iya ne kuma da suka ga ya rasulullahi ga abin da wani duk sallar da zai in ya ka sura fatiha sura ya riƙa lulawa ga abin da magana mishi faqal annabi ya ce to wannan abin kamar an kai karan shi ne kun bai nan ma ga masan ga abin da ya musu wannan shugaba ta hanyar annabi ta salu ku tambaye shi ma ku tambaye shi li aisha ya sanar wa zalika me yasa yake duk ne ka sura ya yi su ta ikhlas fasalu suka suka tambaye shi faqal sai yace ka ka annabi bai wurin suka suka tambaye tambaya me yasa wani da me yasa kake kaza sai yace musu li ana sifatu rahman fa ana uhibbu ana qarabiya kullum domin kullu lahu sura ce mai siffa ta Allah mai rahama ga kada ta Allah da ibada ga yadda bayi shi kaɗai ne ba wa kisa matsala fuskanta da kore ma Allah ɗa ko mata wannan siffa ce ta Allah mai rama abin da ke cikin shi sa nake san tafurin shi sa nake san tafurin don siffa ce ta Allah mai rama ni kuma ina so shi sa nake so in karanta ta fa ana uhibbu ana qarabiya ina son in karanta ta sai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka baki suka annabi labari ga abin da wadi annabi sai ya ce musu fa akhbiruhu ku je ku ga mishi anna Allah ta'ala yuhibbu Allah mai girma da baya iya san shi dalilin min san sifa ta Allah mai rama san su san wannan sura kurin shi ma Allah ya so shi tuni an kare sai babu tahdir min ida'is salihin wa da'fat wal masakin babu mai bayani na tsoratarwa ko kashe na cutar da bayan Allah na kwarai da masu rauni haka da talakawa ka a cutar da su ai hatara da cutar da masu rauni a takaice sai ce ƙala Allah ta'ala والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا waɗanda suke cutar da mummune maza da mata da gairu maktasabu ba tare ba da lahinsu su ga aibanta masu imani da tuhuma da kasafi Allah ce a gaya musu faƙaɗi hitamalu buhutanan wa ithammun mubina sun ɗoki laihi na ƙage kuma zinihin mai girma ne a hili ƙarar yake kanan kashe ne na cutar da masu imani maza ko mata wa ƙala ta'ala fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar da faɗar Allah subhanahu wata'ala cewa maraya shi fa'ammal yatima fala taqhar maraya kakka hikarin shi ka danne duke shi da mai rauni ne yaro ne karamin a ce dama a ce aliyatim karamin yaro da annabi ce latuma ba da istilam annabi ce latuma ba da istilam annabi ce babu babu mareci bayan balaga ana kiran mutum maraya ka hanya balaga daga ya balaga ba maraya bane ba bai cikin la'ayata ba ce bane ba babu babu mareci bayan balaga ya zama shi ma uban kanshi wata duniya duk marayu ne an kare yawancin duk kowa zan baraya ba baraya yaro karami wanda kenan mai rauni ne bai da wayo bai da karhi kenan a kashe ka a yi karhin shi ma'ana a zalimci shi duk da akwai matsala da anan mutane da tana cikin mutu al'umma wanda yake kawo matsala ga marayu ganin haƙƙin maraya da raunin maraya da yana aka hana a taɓa maraya yakan sa wani kuskure ya a ce ai maraya yawon maraya ba a taɓa shi ba a bugun shi ko laifi a gida haƙƙi da shi da yawa sukan kangare su lalace abinda aka hana zalimci aka hana amma bugu na tarbiyya da zaka ma danka ba na cutarwa ba yanzu amma dan kowa ka zama maraya dan iya maraya bai hana a mai tarbiyya a mai ladabi zalimci aka hana da wani iyaka matsala da yawa a bar marayu su lalace a ci ai maraya ne kwanan mai wuce ba yan kwanaki wata wata giya mu tana da da ɗanta ne ya ne mai kangare sai wata ta ce wata ta ce kake taba shi ba taba shi ba ta maraya ta ce ina kallo kun da lalace ina kallo kun an ce ba taba shi cikin yaro haida fada haida haida magana haida bugun lokaci ma in zai abu to an ce a an ce maraya an ce a in dai kashi na dabi ne ke bashi inda na dabi ne ba na cutarwa bane ba dan yaro da wani suna kalama mara kyau hausa su ce kashi allan yaro shi bai san kowa bai allah kashi sai bai san allah bai san allah bai san babu kalmar ce take duk da an ka gama ta da Allah amma shi yawo bai san ballahi yanzu mashi ake ba abin da ya lalace ya bata tarbiya kwalla kwalla yanzu gari ba tunda aka hudo conduit yaro ban conduit ce a kurin ka'aba ka'abi yaro a bashi kun zero tunan yaro zero a bashi zero muwayi na shi muwayi yaro bisan muwayi ya girma sai yare ta tunin ta lalace an kuri shi da kwal can daga ba zai gano ma shi ba wancan zero amma san kashi amma a da lokacin ana bar kashi yaro ba mun rawar da yaro kurin ya san ya tsoron kashin mushi ya tsoron kashin mala a makaranta wallahi to yanzu alakwal aka biyo ta kama makaranta ma an hana bugu an kai bugi yaro ka buga amma daga an je karari ka sai da kama ka sai sai ka wallahi an ka buga dan mutum zai je kara ka tariya la kama ka sai wallahi kama ka sai kama sai inda ya kara na cikin ayan kan alawomi akwai wanda suka je to Allah sai su tokin su tokin ya sa addini yace mallan yaka ta zan gaya maka mun zan barka amma ce wallahi ka gaya ma yaranka masu koya mun zana tsarin mu in ya tabbata ka bi yaro wala iri ka zami haka tsarin yanzu duka ta bada haka tsarin ya bada su ba bugun yaro yanzu yanda suka hana alakwal a makaranta an kama goyon har ma ake kai kara dan kama yanzu suka kama rishi suka rishi imam malamin suka rishi suka yo baka ji wannan alama wannan alama na Najeriya ba alama ya taba kisa shi aka shaka aka ri ya yabi gyaro da kilin tsira sai da kilin tsiran kare a nigeria wannan wannan alarma wannan wanda ke abuja yanzu yanzu yawa azi alarma wannan sun ce aka ce mai samaila ko alarma samaila shati wannan kilin shi suka ce da kilin tsira na wasu da sha wahala alan tura sun bata abin gaba daya to kaga a takaice kenan ai shi ne me matsalar su suna ka tausayin yaro ne to su kuma ai basu tarbiyya dai iska tura lalatattu ne tan banza ne basu tarbiyya su dama naman kama mutum ga tarbiya ya san shan giya haramu ne ya san zina haramu ce ya san ƙarya don abubuwan basu shi kuma wajen mu tarbiyyar mu babu wannan babu ƙarya babu shan giya babu sata abu da yawa baka inci kai tarbiyya su kuma wani abubuwa a wajen su babu to yanzu abin yanzu kama da shi cikin mu kuma suka yi mana suka yi mana sa doka in kai ga zan kenan yaro a takaice yaro da bai san ba zai bai san a bashi wani bond computer ba amma inda kashi ne ya sani sai ka da yawan zai yara ana jaji aka zo karatu balle diya maza daga an zo na kai makarantun mu nan aka yi sabga kwanan nan yaro 30 nawa ko uku ce ko ɗaya namiji duk mata ne abin yanzu yau na a cikin buɗe lakwara shugaban ƙwayar ya iya magana cewa an zo jarba an lura duk mazan bisi duk mai mata me da aka waye gari jagora ya lalace ba kare ba aka waye gari namiji shine jagora a gida shine jagora a ƙasa shine he lalace he mata abin abin mata lalace shine sai an kare Allah duk makitin su duk makitin su ne wallahi Allah Allah wani maganin makitin su a takaice dai kenan shi yaro nan yana ayar ta kama maganar maraya ka a zalimce shi ka haikarin shi a zalimce wa amma sa'ida fala tanhar shi kuma mai tambaya ko babu ko mai ka a kyare shi a kwabe shi inda kwai ka bada an babu Allah bada hakuri ya ce wa ammal ahadith fakasira amma bangaren hadisai masu wannan magana suna da yawa minha daga ciki ya ce hadisi abi horara radiyallahu anhu fil babu qabal hadha na makaranta ba man adali waliyan faqad azantu bil harb na fadar Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya adawa ƙiyayya da masoyina to na sanar da shi da yaƙi kaga ko bai mutum sanar yaƙi da Allah shine hadarin abun wa minha hadith sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu as-sabiq fi bab mulatafat al-yatim wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ya ababakar la in kunta agadabtahum laqad aktabta rabbaka baya mun karanta ruwaya ta Abu Huraira ta kai Salman da suhaib da bilal sun gamu da abu sufiyan sai suke cewa ka gaskiya takubin ala ta samu wurinta ba ga wurin gama suna ga gabin wanda mabandaci takubin ala ba ta aiki ba wajenta suna da yau kamar wa abu sufiyan barazana na abin da ya da an gama da shi abubakar sai ji sai kyare su ce za ku rika wannan magana ga shugaban ƙwarai yawa su su haibu wada abubakar ne sauda da ya je sai ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya kana shi da su bilal da suhaib da salman shin annabi yake ce mushi a gadabatahun ka husatar da su sun yi hushi waɗanda ka musu ya ce in kuwa da yankun da aka tabbata in kuwa har ka husatar da waɗannan suka yi hushi to ubangiji ma ya hushi da kai abubakar da ke magana don hasu su bilal su suhaib salman abinda faɗin da ka musu in har sun ji haushinka to allah ma ya hushi da kai da gudu abubakar ya dawo ya ce ya uhaya ya yan uwana na sa na wasa kun hushi a nan muku suka ce ha ba dan uwa kai wuce ba hakuri ba kai wuce ba ka wata ba ba ka wata mana riba ba ka wata mana riba ya hakuri ba ka wata mana riba Allah gawarta maka Allah gawarta maka suka kwanta min da hankali to haka kenan anan wani abu da kake nan idan irin kaga daga masarauni ne talakawa ne a cikin sabbai wani masarauni wanda Muhammad manyan gwamnati suna cewa annabi ya san ya su sirri da shi mai shi ka suka zuwa wajen shi ka suka ganin Bilal su wannan sahibi a wajen shi don talakawa ne su manyan mutane sun je cikin da masu karamin kari ke suna cikin masu du'afa musulmi amma kuma suna da kima a wajen Allah har ya kai kima sa a wajen Allah duk matsayin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu duk matsayin shi in har ya musu fada suka bata rai suka yi hushi kan abin da musu to Allah ma zai hushi da su da shi magana kenan kina ai hatara da bayan Allah na kware ka kaga da wani mutum kare na shi wa an jundub bin abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla salatu subhi fa huwa fi dhimmatillah fala talbannakum Allah min dhimmati bi shay fa innahu man yatlubuhu min dhimmati bi shay yudrikuhu thumma yakubbuhu ala wajhi fi nar jahannam fi nar jahannam rahu musulun abin da ke wani ruwaya cewa manzala sallallahu sallam ya ce man salla salata su bi fafi zamatila duk wanda ya sallar asuba mana cikin jama'a iya cikin amincin Allah kariya ta Allah kuma ɗanga ta iya da matsayi a wajen Allah falatulban na kuma Allah min zamanatila falatulban na kuma fi zamanatila kadda kawai yadda Allah ya nemi ku same ku cikin wani abu da ya ba kariya shi zama tema ahadi fa innahu man yatlubu min zamati bi shay'in yadruku duk wanda Allah ya nema akan wata amana shi daga taba ya neme ka to yadruku Allah zai Allah zai ci maka zai same ka Allah zai ci maka idan ko Allah ya ci maka ya kama ka akan abin da ya ba amana ka taba sun mai kubuhu alawajin finar jahannama Allah zai kifar da kai a huskarka a wutar jahannama nan menene kaga dai kurin hatara duk wanda ya sallake da sallah kurin cikin jama'a tana da matsayi wajen Allah wata ran hajjaj cikin tsayyarancin shi sai salim bin abdullahi bin umar da abdullahi bin umar sun je fadar hajjaj suna nan sai hajjaj yawa wasu hukumcin kisa kawai ta ajiya kashe su sai ce abdullahi wannan salim ku ta da wannan kashe shi kaje kashe mishi da ka ce baka hajjaji yau yadda daga can ga tsere sai abdullahi salim suka wuta da mutuma suka wuta yake neman mahuta ya ce a yau kasar asaba cikin jama'a yi ce kwarai ya ce koma duk tsagirar shi bakci annabi ya ce taka bai duk shiga tsagirar annabi ya ce bace bai da ba he da suka dawo sai ya ce yi wannan da kace in kashi na tambaye shi ya sallar asuba cikin jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallar asuba cikin jama'a iya cikin amincin Allah ce kuma wannan baba na ya shaida da annabi yana magana tabbas abdullahi kada ta abdullahi tabbas annabi yana magana ce shikenan ka tsira sai bar su duka shikenan ya samu dogara kenan a takaice wannan shine mahimmancin ko sanin mahimmancin sanin bayan Allah da a yi kaffa kaffa kurin wajen cutar da bayan Allah da shiga kakkare na mutum kuma kaka yake da rigar shi da matsayin shi da abin da ya mallaka san iya diba alakacin Allah kun kaka diba nasarar muke cewa rubba ash'as akabar mudafun bil abab law qasam ala allahi abaruhu annabi ce da yawa mutumin da bai tagara ba ya gani gyaran gashi da kyau ba wata tuha mai kyau inda za shi gona gidan wani maza za a rumido mai kowa dole shi matsayi za shi wata kowa zai salama ma a mai mai kowa amma a wajen Allah iya da kimar inda zai rantsuwa ce wallahi garin nan ya an ruwa yau to la ruwan zai ba kiru malaika fara dan ba ruwan ka fara zai to in yace kaza Allah abin garin nan ya kaza abin ya yi akwai irin bayan Allah ba su da tagara a wajen mutane amma a wajen Allah suna da kima sai magana sai mai ake cewa babu ijra ahkamin nas ala zahir kullum kurin ba kullum zama lahiya gare ka kurin ka zama na da bayan Allah da kyakkyawan hali kurin ka huta kowaye ka gadi matsayin shi ka yi mai kyakkyawan mu'amala ba ruwanka da abin shi a ruwan abin shi na ta na wani wani lokaci wani cikin malaman saudiya masu wa'azi a harami iya irin wannan labarin yake cewa mutane iya magana mutane masu kima a wajen Allah amma ba su kima kudi wajen mutane ya ce menene ya ka labarin wani mutum ya ce abin ya wakana abin da ya wakana bin ba su iyana ta wani ne an yi sallah an ƙari da ka sun harin su saudiya ko da dare ana zuwa binne mutum kuma na aka kawo wa nan wurin masallaci a yi sallah don naji saudiya san da kana ya ce mun tahi binne wani bawan Allah sai aka mance ba a ji da wutala ba kurin aka shiga dan waya za a yi ko ma za ana cikin abu kurin ta yi maka haske ya kewaye kabarin gaba daya wanda muka ce wali kurin Allah ka haske a wurin ta yi farfaje da cin kabarin haske ɗauka mai gani kurin ya ce wani bawan Allah muka binne shi muka ƙare muka yi komi to amma sun san baban zaba sun san baban zaba kurin wannan Allah bai wani bawan a banza haka nan ya ce sai daga baya muka je muka bincika iyalan shi me rayuwar shi wannan bawan Allah suka ce wallahi muskin iya ya sana'a in yi sana'a ya dawo ya zo abin da ya samu ƙauyuka yake bi na mutum iya bin ƙauyuka kun da awa yake ba wanda san shi ba kawai ke bi iya da'awa ɗabin da samu ya guziri ya jiƙa iya da'awa wa'azi yake a kewayen garin madina wallahi suka ce ta wani abin shi ne bashin abin wa'ala ba san da shi ma kaga amma nan ba hasken wali bane ba cewa bukata ce da ƙare kuma hasken shi bace muna ƙariya muna riya hasken sai bace shikenan eh kaga ji ba hasken na hujja da wali ai da ma a wurin a ko suka hishi ko in mu da zaka ce ko a wurin akwai suka hishi yanzu ga sahabbai aka bishara mata aljanna ko a baki ne ai ga san aka bishara mata amma babu haske a wurin ko kenan wannan wani ba abin da ma Allah ya bai ta karama da ba sai babu ijra'i hakamin nasi ala zahir wa sara'irhum ila Allah ta'ala baban ka tahiyar da mutane zartar da hukunci akan mutane kai aiki da zahirin mutane ka bar abin da ya ɓoye gare ka ga Allah tsakaninsu da Allah ne kai da ka aiki da zahirin bawa kai ka aiki da zato abin da yake baka gani ba magana kenan kai aiki da abin da ya bayyana gare ka ga bawa har wani abu mara kewa bayyana gare ka qala Allah ta'ala fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum dan suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zaka to ku sha masa lahiya ba ruwanku da su taba su ka hore ni gangariya inda ya tuba ce ya tuba ya gyara ba ruwan ka sauna abin da gina shi sai ka hadisi da yake kan wannan magana cewa wa ani bin umar wa ani bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa allah وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى ابن عمر كيتشيوا ما زعل صلى الله عليه وسلم ياتي أمرت أن أقاتل الناس أم أمرني إياك متاني جهادي حذ hatta shahadu Allah ilaha illallah har sai sun shaida da babu abin bauta da gaskiya sai Allah sun shaida Muhammadu manzo ne na Allah sun tsaye da sallah hukin musala sun tsaye da sallah wato zakat sun bada zaka fa idza fa'alu zalik in suka aikata wani abu daga ciki in suka aikata wa'annan ababen da aka jero an kalmar shahada ta tabbata Muhammadu manzon Allah zamu ce Allah shine abin bauta Muhammadu manzon Allah tsaye da sallah da bada zaka wannan abun uku in suka samu asamu mini da ma'amu amalan sun kare ni daga wajena sun sa kariya jininsu ba zan taba ba dukiyarsu ba zan taba ba ba magana kenan a kashe su shi ta kenan ba a kashe mutum don bai azumi ba ba a kashe mutum don bai je hajji ba hidanci a ƙarya ne kurin wannan yakin azumi wannan yakin zuwa hajji da kudin shi ba mu dama kashe shi akan wannan ruwaya wancan ukun suke kare mai jinin shi duk da maganar zaka tana cikin abin da na cewa zai shar'anta a yaƙi mai hana zaka zaka ya hana almazan da ake cewa duk wanda ya hana zaka za mu yaƙe shi an wata da yaƙi na akwai ana aika shiga halitta ka shiga ya ce za mu yaƙe shi mu amshi dukiyar a hudda zakka kuma da rabin duke shi ukuba ta ce kenan a musulunci akwai tara za a mai tara zakka hana misali a milin guda za a hudda jika 25 sai ki huddawa ya ce sai a je a yi a kama a yaƙe shi an ci ƙarfin shi an danne shi da ƙarfi a kudin ya a hudda jika shi ne kuma dukiyar wancan milin guda a raba tsaka a hudda jika 500 a sa a baitul mal haka haka ne ukubar na zakka an kuma ta kashe shi ma yi na shi halitta a kan halitta a shi shi sa a yi lokacin da annabi sallallahu da Allah mai cikawa ɗan larabawa jahilai wasu kawai su a dama annabi aka ce Allah ce annabi khudh min amalin sadaqatan tutahhiru wa tuzakkin biya Allah annabi ba umarni khudh min amalin sadaqatan tutahhiru biya tuzakkin biya ko salli alaihi wa sallam sakana lahu Allah ce annabi Allah ya ce wa kai ka amsu zuke khudh min amalin sadaqatan kai annabi aka ce amsa annabi zai mutu sai suka ce mun huta zaka shikenan kaji an zahiriya qur'ani ko qur'ani ne ya ce walwa su kudin qur'ani ne ka da shi da qur'ani suka ce su kudin an Allah ya ce annabi za musa amsa zakar su ya musu addu'a to amin da bai mutu kiran mu zakka babu kamar mu dukiya ba zakka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi ya wannan annabi ya rasu yanzu an kare abubakar yace wallahi zan yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallar zakka zan yaƙe shi umar yace abubakar zaka yaƙi ba sai kalmar shahada ka zaka yaƙe su umar bayan labaran hadisi zaka yaƙe su ba sai kalmar shahada shi umar ya ga bayo yaƙi mutum kalmar shahada abubakar shi ba kun bayo ne ruwa bale kama umar amma abubakar yi tsaya kan magana cewa duk wanda ya raba tsakanin sallar zakka abu guda ne kurin abubakar ce wallahi zan yaƙi duwanda rabu tsakan sallah zaka zan yaƙe shi haid umar ya ga kunun abubakar ya riga ya nisa a ce kuna san baban za ba daga ba sa wannan ruwan annabi dama annabi shi asiri adam cikin adam sallallahu alaihi ya sa cikin hada yaƙa akwai sallah akwai zakka kenan wani abun in suka samu to an kare mu taba jinin mutum ko duke shi illa da haƙƙi sai mai haƙƙi musulunci iyawa kisasi ne ya kashe wani ko ko ya ridda wannan kaga akwai magana kisa ko misali mai almin ya zina shine wani shine haƙƙin musulunci kenan ba bakin su dan bi wannan sauran ba kenan ba a ce a kashe haka dan bi azumi ba ko bi haji ba ba mu ce za mu kashe shi amma sauran za a yaka akan su wa ana abi abdurrahman wa ana abi abdullah tariq bin ushaym radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illa allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabu ala allah ta'ala abinda ke wannan ruwaya ta ma'anar salazam ya ce duk wanda ya kalmar la'ila illallah ya kafirce ma abinda bauta wanda ba Allah ba an haramta jinin shi da dukiyar shi sun haramta hisabin shi saura a wajen Allah kaga wannan shi kawo kenan umar ya soyi wannan jayyar amma ruwaya ta zo akwai sallah akwai zakka mu ga masu sai wa ana abi ma'abad al-miqdad bin aswad radiyallahu anhu qala qultu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ara'aita in laqitu rajulan min al-kuffar faqatatalna fadaraba ihda yadayhi bi sayf faqata'aha thumma lada minni bi shajara faqala aslamtu lillah aqtuluhu ya rasulallah ba'da an qalaha faqala la taqtuluhu فقلت يا رسول الله قطع إهدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها فقال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال متفق عليه أبنك هنا رواية أبي معبد قداب الأسود yace tafatawa ce kuma za mu ga irin abin a gaci a gaba hadisi na gaba insha Allah yace nazo nace يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار كمان لا بار يا رسول الله إن نقم دوان متنتكين كهوري أهيل هواما فقتتلنا مك بقى منا بقى ومنا ودع فضرب إيدا يدي بسيف فقطعها سيتري مهنو قدا باين تري مهنو قدا ثم لا ذميني بشجرة sai ya shiga bayan wani itaciya ke kira shiga ya koma bayan wata itaci tsakanin ya koma bayan wani icce tsakanin da shi ya koma bayan icce kuma ya ce asalamu lillah la ilaha illallah kalmar shahada bayan ya cire mahannu da ya kwana kurin ya kalmar shahada ita ce rasulullah idan muka yi haka a qutuluhu ya rasulullah ba da an qalaha ya manzo Allah to ya cire mahannu ya kwana ita mu ya kalmar shahada wata rawa ce ya rasu zan zan kashe shi ne ma annabi ce mishi la kakkashe shi sai na ce da ya rasu ya maza Allah ka ta yi da da ya yanke hannu nawa ya yanke mu hannu na dayawa sun mu kare dalika ba da maka bayan ya karmi cire hannu ya karmi shadawa bayan ya cire hannun ya karmi shadawa zuwa annabi ce mishi la kakkashe kakkashe shi yace kuwa fa in qatalta in kuwa har ka kashe shi a wannan hali fa'innahu bi manzalitaka qabala an taqtulahu ba ga musulmi ma'ana yanzu shi ya zamanto a matsayinka ne kahin ka kashe shi ma'ana menene kenan a yanzu an kare jini shi yana jinin ka ya zama haramu kana musulmi ko to a yanzu bayan wani kalmar shahada yadda kai jinin ka ya haramta a taba shi ma yanzu iya wannan kalmar shahada ya zama matsayin ka kayan kayan kashe shi kenan ka kashe wanda ka wanda ka haramta zuciyar shi kenan ka kashe wanda ka haramta ba zuciyar shi wa innaka bi manzilati kai kuma yanzu ka koma matsayin shi ba ka ka zama kawuri ba ka koma matsayin shi kabala kabala kalmata ka ne kalmar shi kenan yanda yake da halaka ne shi a kashe shi ko yanzu abin nan magana ko matsayin kowa shi wannan mutumin tun da kalmar shahada yanzu matsayin shi kamar matsayinka ne a da kayan kalmar shahada matsayinka a da yadda jininka haramun a zuciyarka shi yanzu haka jinin sheki an ko ka kashe shi kai yanzu kuma jininka ya koma matsayin jinin shi kayan kalmar shahada ke ya ka wuri kenan ke ya kai masu jininka ya halitta yana da jinin shi halitta kayan kalmar shahada amma kalmar shahada ta haramta mai jinin shi kai kuma ya kuma kashe musulmi ya halitta ma a kashe ka kan ma'ana kisasi haddi gane magana ko? kaga da kenan nan menene aiki da zahiri to makanta hadisi na gaba sai mu iya gama magana ba sai don isa ta ta tare insha Allah wannan dai ruwaya bukhari ya kata muslim ka wuta wa an usama bin zaid radiyallahu anhu ma qala بعثنا رسول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقه من جهينه فسبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحه حتى قتلته فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا متعوذا فقال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أسلمت لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم نعم أبن لك يوم الوقت سامت بن زيد كي تشوى بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرقة من جهينة manzara salam ya aike mu zuwa wata kabila alhurqa ta cikin kabila ta juhaina kamata a cikin hausawa gobara ko adarawa cikin kabila dai ya aike mu zuwa ga wannan jama'al fasabbahana alqawm ala miyahum garin Allah muka jijihi garin Allah na wayewa sun doka ruwa kurin sai muka tare su muka same su wajen kasa muke rahi go doka ruwa bayan gari ne mana muka masa sabko a wurin sha mana wajen shan ruwansu ya ce wala hikatu ana wajen ansar ni da wani cikin ansar muka game da wani rajula minu cikin yan garin muka cin mishi min mishi da gudu falamma ga shina da muka kai shi ya ga gaba zama haushi ya ce la ilaha illallah usama ce da ya wannan kalma fa kaffa anhu ansari sai shi mutumin madina ansar sai ya rike hannun shi sai ya bar shi ni kuma na isa wa ta'antuhu bi rumhi hatta qatatu da suke da mashi na yadda na kashe shi falamma qadina madina da muka zo madina falamma qadina madina da muka zo gari madina balaga zalika nabi sallallahu alaihi wasallam he labari kai annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda usama yi wani ya kalmar shahada daya ya bar shi usama bi shaida ya kashe shi shi ne faƙalali annabi ya ce duk da kisan usama matsayin shi usama ya ce ya usama a ƙataltahu ba da maƙala la'ila illallah usama za ka kashe mutumin bayan ya kalmar la'ila illallah usama ƙulut na ce ya rasulallah ya manzan allah innama kana muta'awwidan ai ya waɗi ne don ya kare makan shi kisa yayin da dan ya ga takobi ya ga kisa kurin annabi sake maimaitawa aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illa usama za kashe mutum bayan kalma la ilaha illa allah yace annabi iya wannan kalma ina cewa yayi ne dan neman kariya da kisa annabi ya cewa ka kashe bayan kalma la ilaha illa allah shine ce fa ma zalika yukarriruha alayya annabi iya maimaita wannan magana a kaina hatta tamannaitu law anni lam akun aslamtu haida ne gurin da ma musamman musulmi ta bara na ba ta musamman musulmi ta ba ne ba gidan masan koyi ba ran neman neman maran nan nazo wannan ruwa ya bukari ka musulun kawo a wani lafazi wata ruwa ya ce faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ƙala la ilaha illallah wa qataltahu yanzu ya kalmar shahada ta la ilaha illallah ka kashe shi qultu nace ya rasulullah innama qalaha khawfan min as-salah ya manza ya hodi ne tsoron makami ne ya ga takobi ne gurin qala annabi ce mishi afala shaqaqata an qalbihi hatta ta'lam anna aqala amla ka tsaga zuciyar shi ka gani yayi ne dan tsoron takobi ko da gaske wani fa ma zala yukarriruha annabi iya maimaita wannan kalma hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idhin irin na gudu da mani ma na musulunta gaba da ma na ni ma na musulunta kai ba san komai ba in wannan magana ce dan wannan so da yawa waɗanda suke ɗan ɗariƙu ko masu bin shirka an kana ka ce sun zama shirkai ko kawure ne ya saka maka hadisin usama bin zaid duka rashin fahimta ce rashin sanin ma'anar hadisin ne ai usama wani mutumin ya kalma shahada ai usama bai gaba ya yi wani abu da ya warware kalmar shahada kai kuma yanzu za ka ce ba aka ce mutum mushriki ne ko kawuri na ce aka ce kawuri ko ai ka kalmar shahada amma he kai wani aiki wanda wani aikin ya bayyana aikinka ya warware kalmar shahada kin ba ɗaya ba ne ba usama an mai zargi bai ga wani abu ba wanda ya warware kalmar shahada bawan Allah ne su kun zane za ka ce wani shirke ne su kama kan waye ka hadisun usama annabi ya mai hada ka saka zuce shi kun zaka zukatan mu a ba zuce ku aka tsaga aikin ku ya bayyana shakila ayi ne ka kalmar shahada ka zo ka kalmar guru da kiri ba shakka wannan ba saɓanin kansu ma ko ka ce lama ka ce ta ƙwararren ce ga guru a kana kiran roƙa kana buga ƙasa kana kiran aljani roƙa kana kiran damda da kayalu kana kiran aljanu ayan bayan kaga a hidaya bayana kenan yan uwa me yasa malamai suka suka babu ridda duk da fikin malikiya ko ta wani mazhaba saka babu ridda me ridda yace kufrul muslim kenan musulmi iya ka hurta nasu qur'ani ulla ta tadru karka wata imana ce ulla masu izini da annabi ko ai su wannan ta suka annabi shi sallah sai azumi haji haji ake zo da su amma suka yi wata kalma ta sukan annabi da sahabbai Allah ce kulla ta atadru karka faitun ba da imanin Allah ce kanku hamzarin komi Allah ta bisa hamzari ma ce kuma Allah ce karka faitun kuma ce ba da imanin ku hidda Allah ka imanin masun ka hurta ba aiki suka yi ba ga julas Allah julas ai cikin musulmi ke ko lahin shi a sha a boye ba imani an zo ana neman gudunmu zuwa yaƙi yaron shi agolan shi wanda hannun shi ma ya gane addinin sai zo ce julas ban ganka ba ana kai gudunmuwa mata ma sana kai ya ya ce haba yaro don abin da muhammadu ke hudu gaskiya ne jaki ma yi ma hankali ya ce kai kai kai kai kai julas julas duk duniya babu wanda yake da hannu a kaina babu wanda mai kyauta ina da kamani amma yau wani abu ya bayyana a wajenka in na ɓoye na ɓoye ka na cutar da allah da manzan shi to wallahi ka shirya zan jin ga manzon sallama halinka yazo ci ya rasulullah ga abin da jula suke hudi yayi kalma kaza julas kira ta kwarai aje a kira julas a wurin annabi sallallahu akwai munafukai yan wanshi suna na zamani da ya zo aka ce gashi abin da yaron gidanka ya hudi ice ni ni sai suka ce kaji wa dama butulcin yaro duk abin da ya maka bagani ba ka shi kamar sharri tula su kuwa ce kuyin kirki shi hudi ba yaro hankalin shi tashi yake koma Allah ka hudda ni ya shi ma koma ga Allah bai muta kurin can ana cikin tattaunawa sai ga annabi ya canza ya shiga halin wahayi ya hau canza daga nan julius ya hau karkarwa ya san za ta buɗe ta buɗe annabi iya ƙare wahayi mai biyo baya wa ya halifu na billahi ma ƙalu wala ƙada ƙalu kalimatar kufur wa kafaru ba'a da islamihim Allah ce suna rantsuwa da Allah su ba su hudi ba kuma Allah ce tabbas sun yi kalmar kahurci bayan sun Allah ce sun kahurta sai ce kuma ba islamihim bayan sun musulunta ka kenan ana kahurta bayan musulunci ana kahurta bayan imani kina ko ridda to kan kawo na ruwaye su kawo na ruwaye wasu su bace musu kahore ko mushrikai a an mutum ya shirka yanzu abin ne ya bai bayan kalmar shahada he kai aikin da ya warware ta shi kuma usama bai ga wani abu bane ba kai tsaye ne an kalmar shahada ba abin da ya biyu ba da wadota kidan ka ku gama wannan ruwaya a rude ka kai ba ka tunda ka kalmar ka na ruwaye abin da kalmar shahada ba ka huta shi annabi ya hada ga usa ya usama hada mutakidan a wajen su kurun inda ka sallah ka azumi ba ta mushriki ne ba ta maka huri ne sai ka huci gashi ba da sai babu randa wani kullum muke cewa kullum mutum kai wani iya rudu da mutane da yawa su tsaya cikin kawuce gangariya illa kun bayani ya gabata kai an ce akwai abu mai sauki cikin da'awa an ce akwai kufurin ma'ayin shi ne haɗari kace wani kai kawuri ne amma riga ba wuya kaza ka hurci ne kaza ka hurci ne ka huta da ana iya cewa duk wanda ya ce ma wani kawuri ne kai kawuri ne an ce wannan kalmar ba ta hau da ƙasa ta faƙar ba biya hadu ma na ce ɗayan su dole samun wannan kalmar ba ta hau da ƙasa an ka ce wani kawuri ne to a kalmar annabi ya ce in ma ya zama to kahu wannan kalmar za ta je ga wani gayawa in ta je in ba kahurin ba ne ba za ta kuma kame hudunta kakan wannan kai mai cewa ka wuri ne kai hatara amma yi sauki duwanda ya kaza ka wuri ne to wannan uzurin shi kaza ana da sauta ka huta amma ka ayyana mutum ka ce wani ka wuri ne shi ne yake bukata hatara kwarai amma bale bangaren da'awa me fa'ida ka ce wani ka ka hurta amma kaza ka huce ne shi kenan ya yi mashi raranka magana ka ka ka ka hurta wani kai ka wuri ne a kaza ka hurci ne kenan duwanda ya uzurinka Allah san uzurinka mu da an gaya mana sa buru da ya kauce ne sa kiri ka hurci ne rantsuwa da wani Allah ka hurci ne ma'ana kira wani Allah ka hurci ne to kai tarihi gare ka mai uzurinka amma da yin haka ka hurci ne kan ka kai yayi ma sauki amma ana ka hurta bayan musulunci da nasin Qur'ani da Sunna a takaice kenan dai nan magana ta Usama ga dalilin da annabi ya mai faɗa don bai gaba abin da ya warware kalmar shahada da ya yi shi ne kwanan kuma duk malamai sun yi baban ridda kuma an san ridda kahurci musulmi ne kahurta to kenan ne kamata mu tsaya ganin nan alhuraqatu yayi bi damal haimu batanu min juhaina cikin kabila ta cikin juhaina kuma yace ma'ana almutaawwiz ma'ana mu'tasiman biha min alqatl kenan yayi ne dan ya kare kanshi lamu ta kidan Allah ba dan yaki da bane ba kalmar shahada yayi ne dan ya kare kai shi kullum haka wannan tafsirin wancan ko fasara ce ta wancan kalmar mu ina ga mata matsayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa wannan ba matsala ne da dangane da bayani da aka yi jiya sai ana ƙara kullum mutum akwai mantuwa da sabo mun yi bayani jiya wajen karatu na sallah sabo da aka yi sabo ne amma ya saba ma asalin sunnar